بسم الله الرحمن الرحيم ولك الحمد يا رب كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لتنن أشرنغ وتنشدا شكرا تا دبو ليلة دريهدو دا أربعين ليلة wanda shine ya dace da 25 ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na hudu a cikin aya ta goma sha tara a cikin suratu taha idan za ku iya tunawa a satin da ya wuce muna cikin tsakiyar kisar annabi musa alaihi salatu wasalam lokacin da ya je yake magana da allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce da shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra menene a damanka ya kai Musa Allah ya fi kowa sanin abin da yake daman annabi Musa amma wannan ana masa wannan tambaya ne don a tambaye shi ya tabbatar da kansa menene yake damansa a yanzu din nan ya faɗa kuma ya ce hiya asaya wato wannan sanda ta ce yanzu idan mutum yana so zai maka wani abu da wannan watakila ya canja shi ya mai da shi wani abu sai ce wani me wannan a hannunka ya sani gashi yana kallon abin a hannunka kofi ne kofi ne ko to shikenan ka jira an jima zai zama kwado kaga ka tabbatar kofi ne wannan tambayan da ya maka walillahi masalul ala ba wai shi bai san me yake hannunka ba amma kai da kanka ka tabbatar cewa kofi ne ko to ya aka yi zama kwado to Allah ya tambayi annabi Musa alaihi salatu wassalam me a damanka ba wai dan Allah bai san abin da ke daman annabi Musa din bane Allah ya sani shi yafi kowa sanin komai yace sandana ne a tawakkau alaiha da nake dogaro akan sandan sanda ta ce da nake dogaro akan ta sannan kuma ina amfani da wannan sandan ina kado wato abincin dabbobi ma dabbobi na wa hushu biha ala ghanami abu na uku yace waliya fiha ma'aribu ukhra ina da wasu bukatun da nake yi da wannan sanda wasu amfani da nake da wannan sanda muka yi bayani muka ce to me yasa bai yi bayani ba sai aka ce eh ai lokaci ne da ake ganawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala lokaci ne na ladabi zai yi ta magana a gaban Allah ya ce kaza ya ce kaza ba to shine yanzu Allah tabaraka ta'ala zai nuna masa ƙarfin mulkinsa da isansa akan wato wannan sanda tasa da yace ita ce sanda yanzu zamu ji ta zama wani abu malam ya faru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
سي الله يتشير شيء تند سنداني قال ألقها يا موسى ka jefar da wannan sanda ya kai Musa jefar da ita wannan jumla ce musta'nafa sabon zance ne aka fara mana um, ka jefar da wannan sanda ka ga me zai faru ya ɗauki sanda ya wullar da ita normal yadda ake jefar da abu ya jefar fa'alƙaha fa'ida hiya hayyatun tas'a yana jefar da wannan sanda da ya bi umarnin ubangijinsa ya ce jefar da ita alƙaha alal arzi ya jefar da sanda ɗin a ƙasa yana kallo kuma sai ya sa wa sandan ido yana kallo shi musa ɗin kawai sai ya ga da ikon Allah da ƙudurar Allah fa'iza hiya hayyatun tasa sai ga shi wannan sanda kawai ta zama maciji tana tafiya hayya abin da ake nufi da hayya shine su'uban azim tas'a ana nufin tamshi alal arzi sai ga wani kumurcin maciji yana tafiya a bayan ƙasa aka ce tas'a a cikin suratul shu'ara Allah ya ce fa idza hiya su'banun mubin sai gashi maciji ya ce ko maciji mabayyani a cikin suratu an-naml sai Allah ya kawo cewa تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب ina so ku lura ayoyi guda uku duk akan wannan macijiyar ko wannan sandan a nan ce mana fa idza hiya hayyatun tas'a sai gashi ta zama maciji tana tafiya hayya tas'a duk abu ɗaya ne can kuma yace su'banun mubin can kuma aka ce tahtazzu tana ta motsi ka annaha jannun jan din abinda ake nufi da jan shi ma maciji ne babu cin karo tsakanin waɗannan ayoyi ga baki ɗaya um, alhayyatu a larabci idan an ce alhayyatu wato suna ne na maciji ƙaramin maciji da babban maciji duk ana ce da shi alhayyatu da namiji da mace maciji namiji alhayya maciji mace alhayyatu bilha karamin maciji alhayyatu babban maciji alhayyatu ta macen maciji alhayyatu namijin maciji ma alhayyatu shi ne suke ce da shi alarfi ismu jins sunan jinsin maciji ne to menene as-su'ban fa idza hiya su'banun mubin tun da kaga sunan wancan hayya wannan kuma sauban to a sauban katon maciji kumurci shine sauban so karamin maciji ba a ce da shi mai hayya ba a ce da shi sauban in ka ji an ce sauban to babba daga cikin maciji kato ban san da hausa mai ake cewa ba kumurci ko eh eh wato shine shine sauban to akwai aljani kamar yadda ya faɗa a can cikin suratun naml tahtazzu ka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib in an ce aljan ina irin macijai masu ƙananan jiki din nan masu ƙaramin jiki akwai maciji maciji ne amma za ga ba ƙato ne can ba to ana ce da shi jan kuma za ga galiban jan maciji jan yana sauri wanda yanzu yanzu za ga shiga ya buya wala wala wala haka dan siriri wala wala wala ya tafi to shine ake ce da shi jan um wasu ayoyi na cikin alkur'ani sun yi bayani cewa yayin da Musa ya ga wannan sanda da ya jifar da wannan sanda sai gashi ya jawo ya dawo irin wannan maciji jan kuma walla mudbiran ya juya shi annabi Musa walla mudbiran ya juya ya tafi can Allah ya ce wa an alqi asar falamma ra'aha tatazzu ka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib ya juya ya kama ya gudu wa lam yu'aqib bai dawo ba to amma ya tafi saboda ya juya ne ya gudu saboda ɗabi'a irin ta ɗan adam amma zuciyarsa a kafe take me ɗabi'a ɗan adam aka ce duk lokacin da ɗan adam ya ga wani abu mai ban tsoro to dole ya tsorata kuma dole ya nemi mafaka wannan ɗabi'a ce ta mutum gaba ɗaya ko da ku zai dawo bai ji tsoronsa ba amma a karan farko idan ya gan shi dole wannan abun ya dame shi to shine abin da ya samu annabi Musa shi yasa Allah ya ce da shi a wata ayar qala khuzha wa la takhaf ba ma ba ma gudu zaka yi ka tafi ba dawo ka dauke ka dauki wannan macijin ma ka rike shi a hannunka wala takhaf kar ka ji tsoro to kaji farkon kama maciji kenan aka ce sabata fu'aduhu wa tuma'anna nafsu zuciyarsa ta tabbata ya samu nutsuwa shine Allah ya ce da shi khuzha wala takhaf dauki macijin rike karka ji tsoro mana khuzha da hayya ka dauki wannan maciji da ya canja daga sanda ya dawo maciji karka ji tsoronsa duk da cewa Allah ya san taba'i'ul bashari dabi'a irin ta dan adam dole ya gamu da tsoro amma sanu'iduha sirataha al'ula sanu'idu hadhihi al-hayya zamu juyar da wannan maciji ila hay'atiha al-ula allati kanat alaiha qabla an tasira hayyatun tas'a ka rike shi dauki macijin ka rike zamu dawo maka da shi irin yanayinsa na farko kafin ya dawo macijin yana tafiya za mu dawo maka da wannan macijiya da ikonmu da ƙudurarmu wanda ba wanda ya isa fi ƙarfinmu ya gagare mu za mu dawo da ita kuma du sanda sanda ce ta dawo maciji ka ɗauke ta ka riƙe za mu dawo da ita ta zama mai ta zama sanda ɗin kama kanar min ƙablu Allah ya ce da shi kada ya tsorata kuma insha Allah ba zai ji tsoron ba dan ka rike macijiya ne ba za ta cije ka ba kuma wannan sandar taka da ka sani dai kake rikewa dai itance to wani zai iya tambaya ce wai me yasa Allah yawa anan Musa wannan wato Allah ya nuna anan Musa jarinta ne saboda zai ji tinkarin matsafa nan gaba za mu zo mu karanta inda ya haɗu da matsafa za su gwabza kuma fada fir'auna cika take da tsafi ina fatan kuna fahimta so shine Allah yake nuna masa duk abin da fir'auna zai yi masa Allah ya fi karfin fir'auna kuma ko da zai je fir'auna ya yi masa wani abu da zai bashi tsoro to ya riga ya saba yanzu gashi nan maciji ma ya dauka ya rike to ko ya je gaban fir'auna wato kada ya firgita sanu'iduha sirata al'ula sanu'iduha ila hay'atiha wa halatiha al'ula malamai suka ce menene hikimar da ta sa Allah ya mayar da sanda ya zama maciji a hannun annabi Musa suka ce akwai hikima shine tawtinu qalbi Musa a kwantar a kwantar da hankalin annabi Musa ya samu natsuwa kada yadda ya ji tsoro ko da ku zai ga maciji ko macizai ko fir'auna zai masa tsafi da macizai to kada maciji ya bashi tsoro tun daga shi nan sandar sama an mayar masa shi ya zama maciji don ya zama jarimi a gaban fir'auna ɗabi'ar ɗan adam ta gudana duk lokacin da mutum ya ga abu farkon ganinsa abun tsoro farkon gani musamman irin maciji dole ba ka tsoro yanzu duk jarumtarka da rashin tsoronka haka kurin a ɗakinka a gidanka kana kwance kurin kana juya sai ka katon maciji ya ka gani yanzu labarin nan ma da na gaya masu da kaji wani ras to ɗabi'a ce ta ɗan adam baya son ya ga abun tsoro ko a hoto ne ka gan shi sai ka ɗan jiya ne to ba wannan Allah ya masa ba akwai wani abun kuma me faru واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى تقاوتا ga wata mu'jizar da ubangiji ya masa sai Allah ya ce wadmum yadaka ila janahika hannunka ka hada shi kalmar wadmum daga dammu ne addammu a larabci ana nufin aljam'u aljam'u kamar a ce hadu tattaru akan ce damma fulanun asabi'ahu idza jama'aha abinda ake nufin aljanah ana nufin damtse damtse wa alal jam haɗe hannunka damtsanka a ɓangare guda ɗaya kamar yadda kuma ana iya nufin hammata wadmum yadaka ila janahika sanya hannunka ka haɗe shi zuwa hamatarka shine ila janahika hamatar da take haɗe da nan damtsanka kaga ai ga hamata ga damtsi to haɗe hannunka zuwa hamatarka shine yasa aka yi amfani da kalmar aljunah ana nufin al'adr ana nufin kuma al'ibd shi yasa ake cewa janahu ta'iri janahu ta'iri wato fuffuken tsuntsu in ka lura fuffuken tsuntsu ai yana haɗe ne da ina da hamatar shi da shi yake haɗawa ya tashi kuma galiban a dole tsuntsu idan zai tashi sai ya amfani da wannan fuffuken sai ya buga shi shi yasa ake ce da shi jana to shine ake amfani da mu ma nan ɗinmu wannan damtse wannan damtsen da wannan damtsen tunda kamar yayi kama da fuffuke na me na tsuntsu asalin janah din fuffuken tsuntsu shine janah fuka-fukai to mu ma yanzu hannun in ka lura ai kamar kamar me da yanzu da ina tashi da kawai sai dai ku gana tashi da ina da abin da wata wata karama yawa to to shi aka yi amfani da kalmar janah din na wannan fufukin sai aka aro shi aka ba wannan suna to kaga wadmum yadaka ila janahika ana nufin ya haɗe hannunsa zuwa ina fuffukensa ana nufin tsakanin hannunsa da hamatarsa ina so ku gane wato asalin kalmar ne amin su amin um, to yadda aka ce hannu to me ake nufi wani hannun ai hannu yana da yawa wannan ma hannu ne wannan ma hannu ne ana nufin alkaf tafi sa tafinka kenan tafin kuma na hagun ko na dama na dama haɗe tafinka ka sa shi kenan ba duka hannayen ake nufi guda biyu ba kun fahimci wannan doko yawwa udmum ya kai musa hannunka na dama tafinka kenan zuwa damtsanka hannun dama zai yi amfani da shi ya sa shi a ina ya sa shi a janah ɗinsa na hagu ƙur'ani bai faɗi dama da hagun ɗin ba amma malamai masu bayani ne suka yi bayanin cewa hannu ne na dama zai ɗauka ya sa shi a ainihin wato hammatarsa ta hagu a ƙasan damtsinsa na hagun kenan haka kenan shine wadmum yadaka ila janahika kaga damma yadahu ila janahihi wannan hannun na dama tafinsa ya sa shi a ƙarƙashin ainihin wato damtsansa da yake kusa da hamatarsa kuma damtsan na hagun sannan ka fitar da hannun kana sa shi ka fitar da shi takhruj bayda'a min ghairi su hannun yanzu yanzu zai fita bayda yana mai kyalli yana haske hannun yanzu zai zama torchlight kenan baida ana nufin munira mushrika hannun zai fito yana mai haske gashi normal hannunka ne amma kana fitar da shi zai zama kamar fitila wadihatul bayan kuma fari sol babu wani abu min gairi su wato abinda ake nufi da asu a nan wato babu wani abu wadda ko ciwo ko kuturta sa hannun da kai ba wani cuta da zai kama ka ko wani hannun ba zai fito yana tare da wata illa ba shine min ghairi so ka san idan mutum zai yi kuturta hannunsa yana wani fari-fari ko haka ne lokacin da mutum zai ci yana cikin kuturta hannun kuturu in ka lura za ka ga inda yake mai abin da ya yi dan fari haka a sabule to da aka ce bai din karka ɗauka fari ne irin na kuturta shi yasa aka ce min gairi su ba tare da wata cuta ba tare da wata illa ba hannun zai fito lafiya kuma yana ainihin wato haske shi yasa imamu hassan al-basri ya ce akhrajaha wallahi annabi musa ya fudda wannan hannun wallahi ka annaha misbah kamar fitila yana fitarwa sai aka ga walayi yana haske daga nan ne annabi Musa ya gane cewa tab lalle yau ya gamu da Allah lalle wannan zance lalle abin nan da yake faruwa to da ubangiji yake gana ganawa takhruj bayda'a min ghairi su ayatan ukhra to wannan kuma wata mu'jiza ce kuma ta daban bayan ta dazu dazu mun baka mu'jizar macijiya sanda ya zama maciji ko to mu'jiza ta biyu ita ce hannunka kuma zai zama fitila mutum kawai ya ga yana daga hannunsa ya walayi in ya haska dinnan ko ina sai ya haska ba batir ba wata wutar lantarki wannan mu'jiza ce wata ta daban kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar wadmum ilayka janahaka min ar-rahbi fadhanika burhanani من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين تسيتي مي
لنريك من آياتنا الكبرى نعم اذهب إلى فرعون إنه طغى هكا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
to in kware da ni yanzu mun samu abu guda biyu ko Allah ya ce mun yi maka wannan ne linuriyaka min ayatina al-kubra dan mu nuna maka yani fa'alna ma fa'alna min i'ta'ika mu'jizatal asa wa mu'jizatal yadi mun aikata abinda muka aikata gare ka mun baka mu'jizar sanda ta zama maciji muka baka mu'jizar hannunka ya zama abu mai haske linuriyaka dan mu nuna maka bihatainil mu'jizataini da waɗannan mu'jizozi guda biyu wasu daga cikin mu'jizojin mu manya manya ayatinal kubra mu nuna maka wasu mu'jizozin daga cikin mu'jizozi wanda suke nuna ala wato addalati ala izami qudratina wanda suke nuni akan girman kudurar mu وانفرادنا بالربوبية والألوهية da kuma suke nuna cewa lalle mu dinnan mu ne muka cancanta a bauta mana a yadda da allantakan mu a wajen halitta a yadda da allantakan mu a wajen bauta to abu na gaba da nake so kai Allah yake ga annabi Musa izhab ila fir'auna innahu tagha to yanzu za a tafi fafatawa tafi da karfinka kaga abin da Allah ya nuna maka kafin ka tafi wannan yake nuna a karan kalla duk lokacin da zaka je gurin wani jabberi wani dan ta'adda wani mai ji da karfin mulki da waye to ya kamata kai tanadi kuma babban tanadin da zaka yi shine dogaro ga Allah shiri kimtsi yana da kyau kan mutum ya tafi haka ka tafi da karfin hujja da cikakken dogaro ga ubangiji kuma kayi gini a ƙasa kada mutum ya tafi bai da lissafi yanzu nan Allah ne fa zai tura annabi Musa wajen Fir'auna amma sai da Allah ya kimtsa annabi Musa yace izhab ila fir'auna tafi gurin fir'auna saboda mai innahu tagha yayi daga'i yayi girman kai ya nuna isa ina so ku lura me yasa Allah ya zargi fir'auna saboda yana da girman kai to duk mai mulki da yake da girman kai to wannan alama ce ta rawanin tsiya kuma ba sai na muku sharhi da bayanin alamar mai mulki mai girman kai ba daga maganganunsa da yake fitarwa a bakinsa da mu'amalolinsa da waɗanda suke kusa da shi zai nuna maka cewa mutakabbiri ne jabberi izhab ila fir'auna innahu tagha fir'auna mai mulki ne akwai wanda yake shakkar mulkin fir'auna to an tura masa annabi tafurinsa ka je kai mu'aziya saboda yayi girman kai ashe mai girman kai da nuna isa yana buƙatar wa'azi da faɗakarwa innahu tama izhab ya musa tafiya kai musa da kai da waɗannan mujizozi naka guda biyu ga wannan sarki mai girman kai to in yaje mai zan masa ya kira shi zuwa ga bautar Allah ka ce ya bauta mun ne kaɗai kuma ka gaya masa falyusin ila bani isra'ila wala yu'adhibu shi yasa ce ce kad ji'naka bi ayatin min rabbika wassalamu ala man ittaba al-huda hakika mun zo muka da aya daga ubangijinka ya kai fir'aun kuma aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a in ka bi shari'a aminci ya tabbata gare ka in baka bi cikin kuma Allah ya tabbatar maka da halaka sai yanzu ga fir'auna ga fir'auna ga Musa annan Musa ya je gurin fir'auna ga sakukan da Allah ya ce yi masa na farko ya ce ya bauta wa Allah shi shi kadai sannan kuma banu isra'ila karye musu azaba wala tu'azzibu kuma ka hana shi dangane da jabberanci da zalunci fir'auna yana jabberanci yana zalunci fa innahu qad tagha wa bagha wa tajawaza al-hadda yayi tsaga'i yayi baghi ya wuce gona da iri tajawaza hudud al-haqqi wal adl fir'auna ya ketare dokoki iyaka na adalci da gaskiya kuma ya gaya mutane cewa shine ubangijinsu ma ya hana su su imani da Allah ya ce ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijinku maɗaukaki ma'ana ba wai ya ce musu shi Allah ne kaɗai ba a'a ni ne ubangijinku Allah babban Allah a cikin allolin ba fir'auna malam haka kawai yake sa mutane ya ce su yi ta tono daga nan iya rayuwarsu tonon ramuka kawai ku yi ta tono kuna ɗiban ƙasa kuna tarawa iya rayuwarku kawai in rana ta yi yamma ta yi ku tashi ku tafi gida gobe ku dawo aikin ku kenan tono kawai ku yi ta dafan ƙasa me za a yi da ramukan ba abin da za a yi da su kawai wasu ɗiban ƙasa wasu tonon rami shaidani malam kisa Allah ya ce a gaya annabi Musa ka gaya masa cewa fa'arsil bani isra'ila wala tu'azzibhum ka saki banu isra'ila da ka rike su kake musu uquba karka musu azaba Allah ce karka musu azaba fir'auna ba a zuwa wurin sa a tsaye wai haka a miƙe ka taho yana kujerarsa na mulki dage dage ka taho da rukuyi ake zuwa da sujjada da rarrafe wallahi kuma abin da yayi shine fadar tasa ce yayi ta kamar yadda malaman tarihi suke faɗa automatically daman da ka taho daga gidanka in dai zaka zo fada fir'auna kana zuwa to a sunkuye zaka taho kawai gini ne ma kawai an gine ma ba yadda ma za a yi ka miƙe tsaye ma kurin a ruku'i zaka rinka tahowa kawai dan kada ma wani dan daga'i da girman kai wai ya ce wai zai taho a tsaye wataƙila ko ba a ganin sa ai fadar in ma zaka shige ta a ruku'i zaka shige ta kawai sai ka gama zuwa inda yake gashi inda yake sannan sai ka zauna kuma to daga nan ne aka makalla ku yi haƙuri da wannan karatun masu mulki masu mulki kullum suke so a rinka risana musu a sunkuya musu wasu kwanciya ake a gabansu akwai wani sarki da naga ana nuna shi kwanan nan yana abin nan kwanciya wallahi tallahi malayin da kai san mutane suna press up mala haka ake bajewa a gabansa mala ba a tsayawa a gabansu ba a miƙa hannu a gaishe su sam sunkuyawa ake yi a gaishe su a sunkuyi a musu sujjada wasu an zo gaishe su goshin nan sai an dankwara shi ƙasa ko sai ya kusa zuwa ƙasa wannan shine gargajiya ke wanda ya saba wa addini ya saba wa shari'a Allah ne ake sunkuya masa Allah ne ake rusuna masa Allah ne ake mai rukuyi a dago a kafa goshi a ƙasa a yi sujada shi kadai fasjudu lillahi wa abudu ku yi sujada don Allah shi shi kadai shi ma fir'auna a fadarsa haka ake shikenan annabi Musa da zai tafi to sai ya nemi taimako daga ubangijinsa yana neman agaji saboda zai je wajen babban kafiri mai mugun girman kai a duniya baya shi don wannan taimako da zai nema da Allah shine zai taimaka masa isar da sako yace rabbi shrah li sadri ya ubangiji ina fatan ina roƙonka ya Allah ka buɗe min kirjina bi nuril imani wan nubuwati da haske na imani da annabta ya Allah ka sa in na gaya masa ya karba dan irin su fir'auna sai an yi addu'a ka je kai wa fir'auna wa'azi shi fa cewa yake shi shine Allah kuma yanzu ka je ka ce ya dawo ya rinka bauta wa Allah rabbi shrah li sadri ya ubangiji ka bude min kirjina wa yassir li amri ka sauƙaƙa min al'amarina kalmar yassir tana nufin sahil al-yusru al-suhulatu ya Allah al'amarina da ka umarce ni da shi ka sauƙaƙa min shi kai ma ka rinka roƙon Allah a cikin al'amuranka Allah ya sauƙaƙa maka bawa na ƙwarai kullum gaya wa Allah yake ka sauƙaƙa min lamarina kuma na baka shawara a al'amarinka na rayuwa kan wakalla duk abin da ya zo mai sauƙi matuƙar halal ne to ka zaɓe shi idan abubuwa guda biyu suka zo wannan abin shine mai sauƙi to ka zaɓi sauƙi a rayuwarka kadda ka yadda ka zaɓi wahala kamar misali ka zo kana tafiya sai aka ce ga wannan hanya za ta kai ka gari kaza ita tafi sauƙin zuwa gaskiya ga wannan kuma tana da ɗan nisa to yaya hanyoyin wallahi dukansu masu kyau ne wacce tsohuwar hanya ce wannan kuma sabuwar hanya ce amma dukansu ba su da matsala karka ce a aini mota ta lafiya ba da matsala bari mu bi mai nisan a ka dauki mai sauki ina mata ana fahimta abu ne aka nuna maka wannan mai kyau ne wannan ma mai kyau ne dukkan su an yadda mai kyau ne ba wai wannan mara kyau ba ku kula wannan mai kyau ne wannan mai kyau ne kuma ka zo mai karamin bukata ne kai sai aka nuna maka wannan dubu ɗaya da ɗari biyar wannan dubu ɗaya da ɗari hudu kuma yaya kyansu wallahi duk masu kyau ne duk an gwada suna da kyau dauki na dubu ɗaya da ɗari hudu an ce manzo Allah sallallahu alaihi duk lokacin da aka bashi zaɓin wani abu in laktara aisarahu to me sauƙin yake zaɓa a nan ba ina magana abin da ya fi kima ya fi daraja ko ya fi tsada ba shi nake nufi ba ka san akwai abubuwan da tsadansu kyawunsu ba shi nake nufi ba amma akwai abubuwan da zaka ga kamfani ne kawai bambanta wancan kamfanin kaza ne wannan kamfanin kaza ne waɗancan kamfanin kayansu da tsada wannan kamfanin kuma kayansu da sauki amma mai tsadan bai fi mai saukin kyau ba to kar mutum ya ce dan alfahari mu mu mai tsadan za mu saya kuma wannan ana samun su a cikin abubuwa da yawa yawa wannan mota ce ta kasar kaza ce kudin ta kaza me yasa saboda kayan kasan yana tsada ga kuma wata irin ta irin kirarta ta ƙasar kaza amma ita kuma akwai ragin dubu ɗari biyu da hamsin ɗauki mai sauƙin wannan na baku ne a babin misali duk inda al'amari ya zo ka zaɓi mai sauƙi ko ba ka bane ba kaguwa tattasai da tumatir ne ake sayarwa na unguwa kaza yana ɗan kyautatawa wancan kuma yana da makewa ba don komai ba kayansa da tsada saboda unguwar masu kuɗi ne tura a je a siyo maka a wajen mai sauƙin ko baka gane ba wancan yana kan bakin titin kwanar unguwar masu kuɗi masu manyan motoci ne suke siya wancan ku bawan Allah unguwar talakawa yake kuma yana kawo kaya mai kyau amma kayansa akwai arha saboda yana mu'amala da mai da talakawa wancan kuma manyan alhazai ne ba sa ma fitowa a mota cewa suke kai zubo na dubu uku da ɗari bakwai can kuwa miskinai ne cewa suke a sa mana na ɗari na ɗari da hamsin dumbulawa yake da yawa tafi can ka je ka nemo mai arhar ya fi maka je ka ce wancan wai wai ku ai BIP ne wai ai ko ba kama ne ba to Allah ya mai kira wannan dai ribar kafa ce na baku shi ma annabi Musa ya ce wa yassirli amri ya Allah ka sauƙaƙa min al'amarina akwai wani abin da ya faɗa kuma واحلل عقدة من لساني haka dai يفقه قولي ya yi haka sai ya sake gaya wa ubangiji shi annabi Musa ya roƙi Allah abubuwa da yawa ya ce ya Allah ka warware min shine wahlul daga halla ne warware ya Allah ka warware mun daurin da yake kan harshe na wahlul uqdatan ka warware mun wani kulli dauri i'ina ce ake nufi an san i'ina ko yawa ka warware mun daurin da yake kan harshe na yafqahu qawli dan fir'auna da mutanansa su fahimci zance na wasu sun ce i'ina wasu suka ce irin tsamin baki din nan kun san akwai bambanci tsakanin i'ina da tsamin baki i'ina mutum yana so ya faɗa abu yana baya iya faɗansa a- a lokaci guda tsamin baki kuma sai ga baya iya faɗansa yadda mutane suka da- suka suke faɗa to duk mutane sun faɗi cewa wai annabi musa yana da wannan ne Am, ya roƙi ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ya gyara masa harshensa dan da harshe ne ake magana a gane daga nan malamai suka ce yana da kyau malami ko mai jawabi ya zama yana da sassauƙan harshe yana da uslubi da fasahar zance lokacin da yake gaya wa mutane magana sun fi ganewa masu magana kala-kala ne wani idan zai maka bayanin wannan abin kafin ka gane shi zai minti biyar yana ta kokarin yi maka bayanin sai ya kwatanta maka wani kuma Allah ya bashi shortcut a cikin zancensa da ya zo yana ɗaukowa wata kalma guda ɗaya yana jefa ku sai ka gane wani yana da dogon bayani kewaye ita kewayawa ita kewayawa ta fama da ƙarshe sai ya jira inda yake so wani kuma yana ma magana kawai ji zaka zance yana shigan ka kawai yana shigan ka kawai wannan duk daga Allah ne ba kasuwa ake zuwa ake saya ba Allah ake roƙo so yana da kyau mutum ya roƙi bayan Allah ya bashi bayani Allah ya bashi fasaha zance shi sa annabi Musa ya roƙi wannan abin da ya faru um, lalle a harshen annabi Musa akwai wata matsala a malamai suka ruwaito cewa kana bilisanihi habsatun ma'ana a harshensa akwai abin da yake rike shi yake hana shi yayi magana normal magana yadda mutane suke um, shi yasa yace ya ubangiji ka warware min wannan daurin da yake bakina shi yasa a wata ayar in za ku iya tunawa can yace ina jin kamar cikin suratul qasas ne yace wa akhi harun huwa absahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarida an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun dan uwana haruna ya ubangiji dan uwana haruna ya fi ni fasahar harshe wa akhi harun ina so ka hada ni in zan je wajen fir'auna mu tafi da shi saboda dan uwana haruna ya fi ni fasahar zance huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni imam ibn kasir Allah ya masa rahama yake cewa lallai abin da ya faru shine tun a yarintarsa ba kisar za mu zo mu karanta ba amma za mu zo mu kai akwai bayanin a cikin suratul qasas bayanin rainarsa da shayar da shi amma nan ma an an taɓa ɓangarensa an kawo shi gidan fir'auna ne sai fir'auna a nan musa yana yaro ƙarami sai fir'auna ya kawo dabino sai ya kawo gaushin wuta ana so a gane ana so a kashe annabi musa ne a lokacin tun yana yaro bokayensa sun gaya masa wannan fa yaron nan da kake raina a gidanka fa shine mulkinka zai zama shine zai zama ajalin mulkinka kuma annabi ne ko kuma zai zama wani babban mutum amma gashi nan ba shi libino ba shi gaushin wuta in dai wancan din ne shine aka gaya masa kai aka ce to ka bashi tsakanin dibino da gaushin wuta in har annabin ne ko wani zababbe ne daga Allah wanda mulkin ka zai kau daga hannunsa to in yazo duk da yarintan nan nasa dibino zai zaba ba zai zaba gaushin wuta ba sai annabi sai fir'auna ya mai dabara sai sa ga gaushin wuta ga dibino sai aka nuna annabi Musa yana dan karamin yaro irin yara din nan aka ce ya dauka daya yana zuwa malam kawai sai ya ɗauki gaushin wutan kawai sai sa a baki Allah ya hikima don ya bashi saboda annabi fir'auna in ya ga wayansa a wannan lokacin to zai kawar da shi to dan fir'auna ya ɗauke shi a ai wannan yaro ne normal yaro ne ba wani ba wani mutum ba wani Allah da yake kula da shi ko waye da sauransu kawai da aka zo sai ya ɗauki ya ɗauki gaushin wutan kamar yadda Imam Ibn Kasir yake faɗa fa akada al-jamrata fawada'aha ala lisanihi ya dauki wannan gaushin wuta dora akan harshensa daga nan sai ya kone a harshen to kone wasu a harshe kaga dole ya samu mai jinya ya samu daftabo ya samu larura a yanzu nan ka lura magana nan da nake harshe ne yake inda za a samu wani abun wani zare a ciki a ɗaure harshen nan to la ba zan iya magana ba ko ka gwada sa hannunka ka riƙe harshenka haka kawai ga ya kaji ya kaji magana ce gowa saboda an riƙe harshen to wannan gaushin da ya ƙoni harshen annabi musa shine yasa yake da wannan tsamin baki ko wannan ƙiƙina ɗin to amma da ya zo imam ibn kathir sai yake cewa ka duba hikima irin ta annabawa da ya zo bai roƙi Allah Allah ya kawar masa da abin gabaki ɗaya ba sai ce wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ka warware mun wani bangare na ɗauri ko kulli da yake kan harshe na dan mutane su gane zancen lam yas'alillah tabaraka wa ta'ala an yazula zalika bil kulliyah bai roƙi Allah gama a raba shi da wannan tsamin bakin ga baki dai ba a a dai kawar masa da shi iya wanda za a iya fahimtar zaccensa in yayi magana za a gane qadrul haja da ya roƙi gaba ɗayan fada Allah zai ba shi gaba ɗayan amma su annabawan Allah an ce yadda Allah ya halicci annabawan Allah in sun zo roƙon Allah abu suna roƙonsa ne iya buƙatarsu ba ku gane karatun ba annabin Allah in ya zo roƙon Allah ko me yake roƙonsa yana roƙonsa iya buƙatarsa ce so yanzu abin da yake so yana so ya je wa fir'auna magana ya gane zancensa so a warware masa iya wani ɓangare na larurar da ke bakinsa don fir'auna ya gane zancensa kurin idan kuɗi ya zo roƙa zai roƙi iya kuɗin da yake da buƙata ne idan abinci zai roƙa zai roƙi iya abincin da yake da bukata ne kamar yadda imam ibn kasir ya faɗa don a nuna maka bambancin zukatan annabawa da namu yanzu ni in na zo neman dukiya sai in ce a bani a bani a bani a bani a bani a bani da wahala kaga mutum yana yin addu'a da ya Allah ka bani iya daidai bukata ta kai a'a idan ya zo roƙon mulki sai ya roƙi ɗan majalisa ya roƙi a bashi sanata ya daɗa roƙon a bashi gwamna daga nan sai ya tsallaka ya nemi shugaban ƙasa daga shugaban ƙasan kuma in ya gama yayinsa sai ya roƙi a bashi ya zama duk abin da za a juya a ƙasar kuma sai da hannunsu ko da bayan ya sauka riga riga guda ɗaya guda biyu mutum zai iya sa ta ya rayu da ita amma gaskiya ba ma iya roƙon Allah ya ba mu riga ɗaya cewa muke ba mu riguna masu yawa ku yi haƙuri ɗabi'a ce ta ɗan adam duk abin da ya zo nema da yawa yake nema abinci ga kinan an kawo ga iya wanda zai ishe ka aka amma ga can ana ɗiba gani baka gama ba cewa kake ƙaro ƙaro mana ƙaro ƙaro ga na gaban ka ba gama da shi ba haka ɗabi'ar mu take idan na samu da bani da gidan zama sai in ta addu'a Allah bani gida idan Allah ya bani gida comfortable sai kuma in ƙara roƙon Allah ya bani wasu da zan sa 'yan haya haka ne Allah ya bani wasu da zan tanada wa yara in na samu na yara kuma sai in roƙi ka- ya kamata in roƙar hajji ko kina masu samu motar hawa da mutum yana tafiya a kafa ya nemi a bashi keke ya samu keke ya nemi kai wanda ya dawo babur daga babur ya dawo mota kana samun mota guda ɗaya kana hawa sai ka ji kana cewa ka ai mota ɗaya ai ta yi kaɗan wallahi ai ba za ta isa ba ina larurorin ai ai sai mota biyu wani kuma yana neman ɗayan ma fa ya rasa to sai ga mutum yana hankoran a bashi biyu in ba a bashi guda biyun nan sai ga ya aka an ba wa wani mota biyu ni kuma mota ta ɗaya wallahi biyun ma an kai sai ga kai ai ta yi kaɗan ai sai an hada saboda al'amuran rayuwa dole motocin masu rinka hutawa yau in kawo wannan gobe kawo wannan tafi daɗi wannan ta matan aure ne ta mata wannan ta yara kai unguwa wannan kuma ta zuwa makarantar boko kai yara ta- wannan kuma ta kaza wannan kuma wanda za a je ta za a je babban taro wannan kuma wanda za a je ɗaurin aure wannan kuma yan sarakuna suna gayya wannan kuma wallahi ba la haka muke kuma na gaya muku wannan har ni da nake jawabin nan fa da- ai, ɗabi'a ce ta ɗan adam nake gaya mu ba wai haramun bane amma hankoro da muke da shi kuma dole ɗaya za ka hau a rana ɗaya guda ɗaya ce za ka hau to ana so mutum ya rage buri idan Allah ya baka guda ɗayan kai haƙuri Allah sa mata albarka ka tuno ƙwaya ɗayan nan wani bai da ita yanzu kana hawa mota kana tafiya sai ga wani yana tafiya da ƙafa wallahi da ƙafa ba wai keke ko babur ba bai da ko ɗaya kai ga ka ka zo wataƙila wancan kwana yake yana karatun ƙur'ani yana ƙiyamun laili amma wallahi ba shi da naira ɗari biyu daga nan za ta kai shi kurna wani bawan Allah yana gaya min yana cewa lokacin da aka samu canjin matsalar kasuwa ya ce wallahi ba sau ɗaya ba sau biyu ba ya sha takowa daga sabon gari sai ya je ɗorayi a ƙafa an tashi kasuwar sabon gari ka duba nisan gurin nan daga bata ya ce haka zai zo yana ta tafiya wanda ya san shi ta daga masa hannu an dauka ko dan wani guri kusa za shi ashe ba a san fatifan shekara yake nema ba wallahi wallahi kuma ba za ka gane su wasu da kafa yake tafiya wani yana murna ya samu gida na zama Allah ya jarabe shi da bashi ta kai ga dole sai ya sa gidan da iyalinsa suke ciki ya sa shi a kasuwa ya siyar rayuwa ce ka saka riga ka saka riga kana ga ta ishe ka idan ka wanke ka goge ta a lokacin ka kaiwa wani sai ya kusan maka sujada saboda murna shi kuma a lokacin zai rinka sa ta je sallar juma'a a lokacin zai sa ta je sallar idi ka sa ta fi shekara kaza ka duba yadda Allah ke bambanta rayuwa na nu kasam na bainahum ma'ishata to shine sirrin da yake cikin wato wannan roƙo da annabi Musa ya yi to bayan nan me ya ce mana
واجعل لي وزيرا من أهلي na'am هارون أخي Allah أشدد به أزري وأشركه في أمري na'am كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا Allahu akbar bayan ya roƙi Allah wannan sai ya sake cewa kaka banni ni kaɗai ya ubangiji wajen tafiya wurin fir'auna waje alli waziran min ahli ka sanya min waziri daga cikin iyalaina waziri daga muwazara ne muwazaratu almuwazaratu a larabci ana nufin almu'awanatu wazir mai taimako kenan shi sa ake cewa wazara fulanu wato fulani wane ya taimaki wani a ana hukin ka taimake ni da mu'ini da zahiri mai taimako da ran da zai karfafe ni cikin iyalina wajen isar da saƙon annabtan da ka ɗora mu kuma wannan wazirin kenan yanzu daga yau in ka ji an ce wani waziri ne ana nufin mai taimakon sarki waziri mai agazawa sarki wannan wazirin shi anan Musa bai rufe ba sai ce ina son a naɗa min ɗan uwana Haruna ya gaya wa Allah ya ce Haruna akhi to daga nan malamai suke ce in kana so ka roki Allah wani abun mota kake so to ba laifi bane dan ka ayyana wace iri ya Allah ya ubangiji ina so ka azurta ni da mota 406 mai kyau sabuwa kaga ka faɗa da bambanci da ya Allah ka azurta ni da mota wataƙila a baka toyota wataƙila a baka honda wataƙila amma kai fijo kake so to annabi haruna ya ce a bashi waziri wazirin sai ya ce ɗan uwansa ɗan uwansa haruna ya Allah ina so kai mun arziki arziki ta hanyar kiwo ka ka zaɓa arziki ta hanyar shaguna da kasuwanci arziki ta hanyar noma arziki ta hanyar kaza ba laifi bane dan ka roki Allah ya azurta ka watakila ta hanyar sana'aka watakila auduga kake sayarwa watakila tattasai tumatir kake sayarwa watakila injin biredi ne da kai watakila motocin haya ne da kai watakila kiwo kake watakila canji kake watakila kasuwa ne da kai kaza watakila kaza kake ba laifi bane dan ka ce Allah kai min kaza a wuri kaza waj'al li waziran min ahli haruna akhi ina roƙonka bani dan uwana haruna ya zama shariki wato abokina wanda za mu yi tarayya da shi abdullahi abbas ya ce wannan maganar fata annabin musa yana nufin wai allah ya sa haruna shi ma ya zama annabi ne kamar yadda ka sa na zama annabi to ka sa haruna dan uwana ma ya zama annabi mun zama annabawa guda biyu mu yi ta aiki iri ɗaya yace kuma ka haɗa ni da shi kai nusabbiha ka kasira dan mu ta tsarkake ka da yawa mu haɗu mu tabauta maka muna maka tasbihi da yawa wa nazkuraka kasira mu rinka ambatanka da yawa kaga shi annabi ni annabi muna ta yi da yawa innaka kunta bina basira lalle Allah kai kane kana ganin mu wannan ta'alil ne lidda'awati as-salihat allati tadarra biha Musa ila rabbih ya ubangiji ka amsa ainihin wato wannan addu'a ta awa ka bude min kirjina ka karfafe ni da dan uwana Haruna dan mu rinka yi maka tasbihi mai yawa mu rinka maza ka zikiri mai yawa lallai kai ubangiji subhanaka wa ta'ala kai ba za ka gushe ba kai kafi kowa sanin mu kai ne basira kana ganin abin da ke faruwa kan mu la yafa alayka shay'un min amrina ba abin da ke buya gare ka cikin al'amarin mu ko cikin al'amarin halitta ga baki daya muttali'un ala halina wa ala da'fina kai kana ganin halin mu kana ganin raunin mu tabaraka wa ta'ala waɗannan su ne addu'o'in da annabi Musa ya yi roki Allah ya ce Allah ya masa to me Allah ya ce mai da ƙarshe qala qad utita su'laka ya musa na'am ولقد مننا عليك مرة أخرى aha إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله na'am فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن na'am وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى to abin da ba zai kare ba ya roki Allah tabaraka wa ta'ala insha Allah in mun zo wani sati zamu ji bayan addu'ar da yayi mai Allah ya ce masa lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh